rikodin shafi da takwas al'imanu bi annahu fawqan
akwai a'a mai rikodin akwai da ka tsaya akwai na je a yayi waye eh
mai rikodin ba
a na bakwai ko ni kina ji na bakwai ne bakwai Eh.
sai a ja shi nan kasa kasa
ناجي وقوله ولما رفع الصحابة كو أصواتهم بالذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمان مكسابة يوم رانا الخميس ashirin da biyu ga watan nuwamba shekara dubu biyu da sha biyu bayan wato miladiya wadda ke daidai da takwas ga watan muharram shekara 1433 hijirar mazan Allah Ah, da yake yau takwas gobe tara jibi goma ya- ran goma ga watan al-muharram akwai azumi da ake yi azumin ashura wanda yake azumi ne na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana fatan wanda ya wannan azumi zai kankare mishi shekarar da ta gabata gaba daya Ah, ana faɗaitar da musulmi su yi wannan azumi wanda kuma zai iya ƙarin falala ana so ya yi tara ga wata tasu'a da goma ko ko ya goma da sha ɗaya ko ko ya haɗa kwana uku in zai iya yi su gaba ɗaya ba duka akwai eh, falala Ah, shi azumin an yi shi ne ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je Madina sai ya samu Yahudawa suna wannan azumi aka tambaye su me yasa kuke wannan azumi suka ce ai a wannan ranar ita ce Allah ya tsirar da Musa da mutanen shi daga Fir'aun wato ranar da Allah ya ba Musa nasara aka nutsar da Fir'aun goma ga watan al-Muharram a jahiliya ma suka yi- suka yi azumin wanda ya nuna kenan eh, da yake su ma suna kan milla ta tauhidi suna wannan eh, azumi din Eh, saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu mun fi yahudawa cancanta da musa abin farin ciki ga annabi musa da mutanen shi abin farin ciki ne ga wannan al'umma kuma rana ce wadda allah ya rinjayar da gaskiya akan karya fir'aun allah ya nutsar da shi rana ce ta farin ciki a wani hadisi din annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda ya yalwata ma iyalin shi abinci to Allah shi ma zai yalwata mishi wannan shekara gaba ɗaya ba zai samu kunci ba ranar farin ciki ba bakin ciki a ciki da wannan jima jiki ciwo da abubuwa da yanda wasu suke yi na jahilci Allah ya taimake mu gaba ɗaya amin
to littafi alaqiyatul wasatiyya littafi ne wanda ah, shekul islam ahmad bin abdulhalim ibn taimiyya ya rubuta shi ah, yana bayyana aqida ahli sunna wal jama'a me suke imani da shi to mu fara nan wa qawluhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace lamma rafa'a as-sahabatu aswatahum bizikr suna tafiya duk lokacin da suka hau wani tudu dole ne ne a karfafa Allah a tsakiya eh,
shekara ta goma da kasa ta goma da kasa ko kasa to eh, suna tafiya duk lokacin da suka hau wani dan tudu haka sai sahabbai suna Allah- suna ɗaukaka sautin su da ambaton Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ayyuhan nas irbahu ala anfusikum yani ku yi sassauci akan kanku fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innama tad'una sami'an basiran qarib wanda kuke kira fa ba wai bai ji ba wala ghaiban ko ko wanda ke bai nan innama tad'una wanda kuke kira yana ji yana gani qarib kuma yana kusa إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته wannan da fa kuke kira ya fi kusa da ɗaya daga cikin ku kusancin shi ga wuyan raƙonin shi mutum na kan raƙoni to to allah ya fi kusa da shi a kowane wuyan rakuni zuwa gare shi wato allah yana nan kewaye da al'amarin ka ya san ciki da waje muttafaqun alaihi nan sifofin allah ciki cewa allah yana ji sami'a basir qarib allah na ji yana gani kuma kusa yake da ilimin shi وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر كما للي ذاك ذو أبنجيجنك كما ينكو كيغن وتا ليلة البدر wato dare na badar lokacin da wata ke cika sha biyar shi ne badar za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata dare na sha biyar wato lokacin da wata ke cika la tudammuna fi ru'yatihi kuma lokacin da za ku gan shi wato ba wa ku tattaruwa kuna nuna ma juna inda yake a in wata yana farko fitowa hilal na farko yanzu muna neman shi a nan duk sai mun haɗu wannan na cewa ku ganta kowa kawa shi ne tadamun ku tattaru wani na nunawa amma lokacin da ya cika ya zama badar fa kowa da ganda yake zai gani to ranar tashin kiyama haka za mu ga ubangijin mu ranar tashin kiyama amma mumuni mumuni domin shi kafin zai daga ma ya ido biyu da ubangiji amin fa'in istata'tum saboda haka in za ku iya allah tuglabu ala salatin kada a rinjayar da ku akan sallah qabla tulu shamsi wa qabla wa qabla ghurubiha ko faf'alu in za ku iya kada a rinjayar da ku akan wata sallah kafin sallar fitowar rana ita ce sallar mai asuba da kuma ta magariba wa salatu qabla ghurubiha kafin haduwar rana faf'alu to ku haka muttafaqun alaihi nan za ku ga ubangiji kamar da ake ganin wata ranar tashin kiyama wa ashraqat as-samawat bi nuri rabbiha duk kowa zai ga ubangiji ranar tashin kiyama saboda haka ana ganin shi ranar tashin kiyama wannan aqida ahli sunna wal jama'a akwai wanda suke cewa ba iya ganin ubangiji to ba su gan shi ba ko wasu ya billah domin ana inda zanni abdi wanda bawa na ya tunani ana haka nake saboda kan da imani shi bai ganin ubangiji haka zai tashi ran tashin kiyama zai gan shi ba to amma tunda nassi ya zo sahihi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana ganin ubangiji ranar tashin kiyama shine imani ahlus sunna wal jama'a cewa ana ganin ubangiji ila amfani hadhihi al ahadith da irin waɗannan misalan waɗannan hadisai allati yukhbiru biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba da labari an rabbihi akan ubangijin shi bima yukhbiru bihi abin da yake ba da labari da shi fa innal firqatan najiya wannan kungiya mai cin nasara wato wannan firqa din nan ala sunna jama'a yu'minuna bi dhalika suna imani da wannan kun ga yanzu muna karshen zamani ne ba karshe karshe domin dubban ayoyi suna bayyana wani annabi sallah ya ke tamani mata sa'a ya shi ne sa'a ya ce ya shiru ya ce me na mai tambaya ya ce za duyya ta amana za duyya in aka batar da amana fantazir sa'a ka jira to me batar da amana idza suwidan amru ila ghairi ahlihi wanda bai cancanta ko kaɗan ya zama shugaba ba a zuwa ɗauka ci kuma shine shugaban mutane ƙarshen zamani ya zo sai a jira ne kuma duk yadda aka yi an kawo na kirkin nan da lalataccen ake so a ce wannan akwai mutane ne ko dabbobi wannan bai cancanta ba ba zai iya ba amma ku ce sai shi wannan zai iya a'a suna ba wanda ba zai iya ba kuma lalace kowa ya ɗaya jiki wannan menene aya ce kawai ta cewa zamani ya ya kai ƙarshe kawai to in zamani ya kai ƙarshe kullum ana maganar firqatun najiya wannan kungiyar da za ta ci nasara yanzu yasa duk karatun da muke yi duk abubuwan kokarin da muke yi Allah ya kasance muna cikin wannan firqatun najiya ne domin lokacin a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba maganar firqatun najiya ba maganar firqa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai da su ne musulman ai ko to yanzu firqatul najiya cikin musulman ne ake maganar akwai ta kungiyar da za ta ci nasara sauran kuma duk yan wuta ne sauran duk yan wuta ne to wa'annan da za su ci nasara me imanin su shine littafin nan ke karantarwa me yi aikin su shine littafin fikihu ke karantarwa domin za ka zo ka bauta wa Allah da fiƙihu da waɗanda suke gaban mu ba san shi ba malik shafi ahmad kana aikin maza kenan shi ne fiƙihu to su ahlu suna jama'a wannan firqatun najiya wanda firqa ke kungiyar da za ta ci nasara ranar tashin kiyama ahlu sunna wal jama'a bayan bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wa jama'a haɗe kuma suke ba rarrabuwa duk da ka ga rabuwa ba addinin Allah ba ne shaɗan ya shiga yu'minuna bi zalika suna imani da wannan kama yu'minuna bima akhbara Allah bihi fi kitabihi min ghairi tahrif duk abinda Allah ya ambata cikin littafin shi game da shi ubangiji ko kuma ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin littafin shi a cikin sunnan manzo hadisai suna imani da shi min gairi tahrif ba tare da karkatar da wannan ma'anar ba tahrif ba sa karkatar da ma'ana wala ta'til kuma ba sa kore wannan ma'ana masalan karkatar da ma'ana Allah sami'un Allah na ji ko sai ka ce abu ana nufi yana ji bane kaga ka canja ka kawo wani abin da ake nufi shine tahrif wa ta'til kuma ka ce ba maganar Allah na ji bai ji yana kamar kunne kenan wamin gani takyif haka nan kuma ba su yin kwatankwacin abin da yake takyif su ce ga yadda yake kaif wala tamfil haka kuma ba su mai kwatankwaci bal humul wasat su hali suna tsakiya suke fil firqatil firqal umma ba firqa bane suna tsakiya akan kungiyoyin al'umma wato ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kungiyoyin nan kamar yadda aka ce duka dukan su yan wuta ne innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan da suke rarraba addinin su suka zama kungiyoyi kungiyoyi kai manzo baka da wani al'amari a cikin su da wani abu ba ruwan nan da su ba ruwan annabi da kungiyoyin na fa إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون amma me al'amarin suna hannuwa ba nan kuma ke hukunci ba saboda ka ko da kana kan gaskiya kuma kakkai musu hukunci kuma ka rarraba al'umma al'amarin yana ran Allah ranar tashin kiyama za a yi hisabi sai Allah ya muku wannan ne mai kuskure wannan ne mai gaskiya kai wuta kai iya aljanna to amma duniya fa in kace zaka rarraba duniya zaka wahala ka wahalar me yasa in a duniya ka ce za ka warware wannan mutanen al'ummar nan ka rarrabe ta kawai masu gaskiya za su bi za a samu wahala shine matsalar da muka shiga cewa rarrabuwar a lahira ke ba duniya ba kun san me yasa yanzu in an yi accident haɗarin mota mummuna to in an tattara sababin hadarin nan zai abu zai kasance abu hudu ne ko dai hanya ba ta da kyau kamar yadda muke yi an cako ta hanyar sakkwato busau kashe mutane take yi hanya ba kyau amma yanzu an kiyara ta wani bangada ne haka duk wata mota ta zo tana ba cikin cikin duhu shikenan hanya ba kyau takan kawo accident hanyar ko ko shi mai tukin motar dan ganganci ko shaye shi matukin matsalar da matuki ne hanya ga tun lafiyayye an rabe ta an yi komai ga wuta ga komai amma mai tuka motar mashayi ko mahaukaci ko ko bacci ya kama shi matsalar dawa take da direba ko kuma matsala ita motar kanta ce ba ta da kyau ba ba burki ko saya ta suke mota ga hanya da kyau direba da hankalin shi amma motar ita abin da ya hau ba kyau shi ne na uku ba ko ko abu ne dai kawai Allah ya kaddara shi ga mota mai kyau ga hanya mai kyau ga direba lafiya komai lafiya amma wani daga can kawai sai zai buge ka kuma ka mutu domin Allah ya mai kaddara ya rubuta to haka ake shiga aljanna ko shiga wuta zai yi kana kan aƙida mai kyau mai komai amma kuma allah bai rubuta maka kai dan aljanna ba ne sai ka rige kaɗan ka shiga wuta sai mai sai ka yi aikin yan wuta sai ka faɗa wuta kuma wani yana aikin yan wuta amma allah ya rubuta mai dan aljanna ne sai ya rage kaɗan sai ya aikin yan aljanna sai ya shiga aljanna wani kuma wuta zai shiga domin motar da ya shiga bata da kyau Allah aƙidar da yake kai ita za ta halaka shi wani zamanin da ke ciki shi zai halaka shi to cikin irin wannan ba za ka san waye sai dai abi mutane a hankali ka yi ƙoƙari ka riƙe gaskiyar kuma ka yi ƙoƙari ka yaɗa gaskiyar ko ba tare da ka farraka musulmi ba domin ka farraka su nan da suke su ma ba su yarda da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun fi ku yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yar aljanna fa kamar samiya ce baka a samu dan farin gashi a jikinta wayannan su ne aljanna suna da yawa annabi adam za a tambaye shi ran tashin kiyama ya dauki ba'fin nar wai za a saka wuta daga can jama'a ka zuriyarka ce mishi cin kowane dubu ɗari tara da tis'in da tara za su shiga wuta ɗaya ne kawai zai shiga aljanna cikin bane adam masu imanin kaɗan suke shi yasa huzaifa bin yaman sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rubuta mishi sunayen munafukan da ke bi manzo Allah ya ki yakin da ake jihadi kun san ba wani aiki da kai jihadi falala ko gurbatul islam al-islam duk wani aiki da kai a musulunci bai kai jihadi ba to akwai munafukai ba su iman da Allah ba su iman da manzon Allah ba amma suna nan cikin ana jihadi da su kuma annabi ya ci gaba da yi da su akwai munafukai har Allah ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallam wannan huzaifa sai ji wani mutum na cewa allah ya halaka munafukai irin dai kamar yadda ake jin haushin su in sun tafka irin laifi kamar laifin da suka mana mu ma allah halaka su a sai zaifa ya ce mishi kai in allah ya halaka wannan munafukan to ku nan masu imani ba za ku kai rabin kafurai ba man tasaftun min aduwikum wato suna kara muku ne a munafukai akwai da wasu munafukan wani abu ana rigewa ba muna munafuki ne amma dai kuma ana tsoro so a shi kenan siyasar da ya kamata a bi in ana magana siyasa ko ana magana al'umma sai a hankuri da bambance-bambancen sai a hankuri da bambance-bambance kajin sayan gwal da wani mutum sai ka gane ga jabu ga na kwarai wannan jabu ne wannan na kwarai ka gaya abokinka wannan gwal ɗin nan da za ka saya fa jabu ne sai ce a'a shi da siya saya kai kuma ka je da kuɗinka ka ga na kwaran ka ba da kuɗi ka baka to sayan jabin nan da yake yi shi kenan sai ka ce to ni da kai ba magana kuma halas ni da kai mun rabu da za ka mai ka ce ni da na maka nasiha ba ko ba haka ba za ka rabu da shi amma daga baya zai zo ne zai zo ya gane amma wani kira lokacin zai gane a ba amfani to haka muke da wayannan da suka karkace mutane ne sun ɗauki jabin addini suna bauta sai ka musu nasiha wannan jabu ne bai da amfani jabu ne ko ka yi ba da zai kai ka man amina amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun aikin nan da kake yi jabu ne amma ce a shi lulli shi yake so sai ka ne sai kyale shi kai ka ci gaba da yin na na kwaran ba tare da kuma ko rabi ba domin ko rabe kuma akwai wasu wanda suke jira sai su amfani da shi ya cuce ka ko mu gane ba sai su amfani da shi shi na yake faru a ƙasar nan yanzu ana amfani da su suna cutar musulunci domin haushi da suke ji eh, su munafukan nan suna da wasu alamomin da ake gane su
suna da shi eh wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga wani su launa sha'ula alaina ka wani wal aratu min sima eh, wala- wala ta'rifa lahum Allahu alam amalu eh, ana sanin su kuma sai ya kyale su a cikin su haka kace to a annabi sallallahu alaihi wasallam yi za ka yi fiye da yadda shi yi yana ganin su ya bar su har da sunayen su wane da wane da wane munafiki ne amma ka bar su har sahabbai ba sani ba umar radiyallahu anhu wani ya mutu sai ya duba huzaifa yana cikin masu sallah in ya gaba mai shi ma sai tafiye ce zai yana cikin nan munafikan so haka din za a yi ta tafiya